نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونست الأمة وجهد في سبيل ربه أتأتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أوصيكم ونفسي أيها الإخوة الكرام بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة فإن مولاكم أمركم بذلك في موكب تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد هذه الوصية عباد الله واعلموا أنكم ميتون ومبعوثون من بعد الموت وموقوف أمام أعمالكم يوم القيامة ومجزون بها فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فإن الدنيا دار بابتلاء محفوفة وبالفناء معروفة وبالقدر موصوفة وكل ما فيها إلى زوال وهي بين أهلها دول وسجال لا تدوم أحوالها لذا قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزل الله من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض ذكرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها سيدا كأن لم تقل بالأمس كذلك نفسر الآيات لقوم يتفكرون واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزل الله من السماء فاختلل به نبات الأرض فأصبح شيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاكر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وعن سهل بن سعد الصاعدي رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذو الحليفة فرأى شاة شاملة برجلها فقال أترون هذه الشاة حينة على صاحبها قالوا نعم يا رسول الله قال والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله عز وجل من هذه على صاحبها ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناها بعوضة ما سقى كافرا منها شربة كما قال عليه الصلاة والسلام وعن عبادة بن سامت رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام يجاع بالدنيا يوم القيامة فقال ميز أو ميز ما كان لله عز وجل وألقوا سائرها في نار جهنم كما قال عليه الصلاة والسلام وعن محمد بن منكدر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ما كان لله فيها وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال لما بؤس محمدا صلى الله عليه وسلم أتت إبليس جنودا وقالوا قد بئس نبي وأخرجت أمته قال يحبون الدنيا قالوا نعم قال لئن كانوا يحبونها ما أبالي ألا يعبد الأوثان وأنا أبدو عليهم وأروح بثلاث أخذ المال من غير حقي وإنفاقه في غير حقه وإمساكي عن حقه والشر كله لهذا تتبع وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه كنا مع أبي بكر رضي الله عنه فدعا بشراب فأتى بماء عاصم فلما أدناه من فيه بكى وبكى حتى أبكى أصحابه فسكتوا وما سكت ثم دعا فبكى حتى ظنوا أنهم قد يقدروا على على مسألته ثم مسح عينيه فقالوا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبكاك قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يدفع عن نفسه شيئا ولم أر معه أحد فقلت يا رسول الله ما الذي تبع ما الذي تدفع عن نفسك قال هذه الدنيا مثلت لي فقلت لها إليك عني إليك إليك عني ثم رجعت فقالت إنك إن أفلت مني لن ينفلت مني من بعدك هذا ما روي عن خليفة رسول الله أبو بكر الصديق الصديق الأكبر رضي الله عنه عباد الله هذه هي الدنيا الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يزمها في غير موضوع في القرآن والأحاديث النبوي صلى الله عليه وسلم أقول ما قال إن صواب فمن الله وإن أكرهت فمني ومن الشيطان فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna yaba masa muna neman tanyansa da agajinsa hakika wanda Allah ya shirya shine shirye ya Allah ka sanya mu cikin shiryun bayinka wanda ya bata ba za a sami shirye da zai shirye da shi ba ina shaidawa da ku cewa babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wata'ala a sammai da kasai muna shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma jakadansa ne ya zo da addinin musulunci da alkur'ani mai girma wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan nan ya uwa ina yi wa kaina da wasici ina yi wa kaina da ku wasici bisa jin tsoron Allah subhanahu wataala domin Allah ya fara wannan wasici da kansa cikin alkur'ani haka nan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya maimaita wannan wasici cikin hadisansa masu yawa mu sani ya uwana masu albarka fuskoki masu annashuwa wanda muke zatawa junan mu kasancewa cikin rahmar Allah gobe alkiyama mu sani cewa a Allah ta'ala ya halicci mu a wannan duniya ya kawo mu cikinta domin ya jarraba mu ya ga suwaye a cikinmu za su kyautata ayyukansu suwaye za su bi umarninsa kuma suwaye za su ƙidin umarninsa wannan tana cikin babbar jarrabawa da Allah ta'ala yi wa mutane halittunsu a wannan duniya allazi kalakal mautu wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dama masu hikima suna cewa daga cikin malamai a makiya ga musulmi guda uku ne baya su a rayuwa kuma kowanne dole ka rayu da shi bayan da za ka yi sai dai neman taimakon Allah game da shari'a shi kawai na farko shedan shedan makiyin mu ne qur'ani ya faɗa mana wannan ba huɗe ba biyu ba haka nan duniya da muke rayuwa a cikinta tana da rudi tana kai jama'a da yawa zuwa ga mahalaka haka nan son zuciya zuciya tana jikinka amma an ta kai ka wani gun to halaka za ta kai ka ba za ka iya damuwa ba saboda ka waɗannan abubuwa guda uku duk wanda ya halaka sanadiyar su ya halaka duk kuma wanda ya ci nasara duniya da lahira Allah ta'ala ya taimake shi akan su ne mu sani ya uwa kuɗubar mu ta yau goma ga watan biyu musulunci za ta yi magana game da rudin duniya da kuma irin yadda magabata suka ɗauke ta da irin taka tsantsan ɗin da suke a ciki wa'ansu sun sun gama sun tafi lafiya mu ma Allah ta'ala ya san haka ne mu sani ya uwa masu albarka qur'ani yana ba mu labari cewa mu sani dukkaninmu Allah ya halicce mu ko muna da iyakar rayuwa za mu mutu tabbas mutuwa tana zai kiya kowa a irin kwanakin da Allah ta'ala ya iba mana innaka mayyitun wa innahum mayyitun haka aka faɗa wa shugaban halitta sallallahu alaihi wa sallama wa in mitta fa humul khalidun in kai ka mutu to su za su dawoma ne ba wanda zai dawoma a wannan gida to bayan mun mutu kuma za a tashi mu bayan mutuwa akwai tashi bayan mutuwa kenan akwai tsayuwa a gaban Allah za a bujuro ma da ayyukanka kuma za a ma sakamako cikin abin da ka aikata a duniya tunda mun san da wannan la mahal zai faru to fala ta gurrana kuma hayatu duniya kada mu yadda rudin duniya ya kwashe mu mu manta wannan babban aikin da ke gaban mu na mutuwa da tsayuwa a gaban Allah da hisabi ita wannan duniya ƴan uwa gida ne wanda ya cika da jarabawa bibtila'i mahfufa dukkan rayuwar duniya a gumi imani jarabawa ce jarrabawa duka ba wani abu mai daɗi a cikin abu mai imani wa bil fana ma'rufa kuma duniya karewar ta sanannen abu ne ko qur'ani bai faɗa ma ba ko sunna ba ta faɗa ma ba yau da gobe za ta faɗa ma duniya karewa take kakanninka ba sa nan wa'ansu daga cikin mahaifa ba sa nan yan uwa ba sa nan makusanta ba sa nan aminai ba sa nan ta wannan kadai ya isa tabbatar mace ita duniya karewar ta sanannen abu ne babu shakka a kansa baina aliha duwalun wasu jihar ita kuma duniya nan da kuke gani tsakanin ma'abotan cikinta yau naka ne gobe ka dan uwanka wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas ya kasu yawmun laka wa yawmun alayk da can yanzu aka iya kirga wanda da shine mai faɗa aji a wannan duniya amma yanzu iyalan da rayuwarsu Allah ya kwace dama da kaza kaza ne amma yanzu ba haka bane Allah ya karbe damar ya kai ta ga wani shi ma kuma Allah zai iya karbe ya kai ta ga wani wannan shine rayuwar duniya duwar nusujal haka take ba ta da abu madawwami a cikin ta la tadumu ahwaliha ba wani abu a duniya da zai za a ce zai dawo babu shi yasa wanda daga cikin mawaka yake cewa walau kanat ad-dunya tadumu li wahidin la kana rasulullah hayyan wa baqiya da a ce duniya za ta dawo ma akan wani to da manzon Allah har yanzu yana da rayuwar shi Allah ta'ala yana cewa ita misalin wannan duniya ya buga mana misali sai ya ce kamar ruwa ne da yake saukowa daga sama kama in an zallahu mina sama kake bin misalin da Allah yi za ka gane duniya mai ce ita faktan nabi da batul arz sai wannan ruwa ya ce kuɗa da tsirrai da suke karkashin ƙasa he tsirrai suka fito daga cikin abin da mutane suke ci da dabbobi hatta iza akalat al-ardu kurufaha har lokacin da ƙasa ta riƙe adanta wa zayyanat ta adanta wa zanna ahla annahum qadirun alaiha manoma suna zatan zato mafi rinjaye damuna ta kai za su samu alkhairi damuna ta kai komai yayi Allah sai ce faja amruna laylan aw nahara sai wata ja'ifa ta zo daga gare mu da daddare ko da rana faja'alna hasida sai muka mai da gonan nan girbabben abu kamar ba komai Allah ya ce ka Allah ta gada bil amsi kamar ba ita bace jiya da jiya tana nan zangarni da komai lafiya kalau amma yau ba komai ciki sai Allah ya ce ka kazalika nufassilu al-ayati liqawmin tafakkaru haka muke buga misali ga mutane masu tuntuntuni kar ka kai ga nisa za a gane rumfunan kasuwan waɗansu yanzu babu gidajen waɗansu yanzu babu gonakin waɗansu yanzu babu ka allam ta gare bil ams kai ka ce ba su bane ajiya ajiya su ne masu faɗa aji fa suna rayuwa irin tamu fa da lafiyarsu da bakinsu da harshensu amma a yau ba kowa duk sun tattare kayan sun tafi to kowa ya kaddara wa kansa irin wannan rayuwar sai Allah ya ce hakan buga misali ne amma ga mutane masu tuntuntuni a cikin rayuwarsu Allah ta'ala ya ci gaba da ba da wani misali game da duniya ya ce kamar ruwa da iya zuba daga sama zuwa ƙasa a ruwan ya cakuɗa da tsirrai su fito fa asbaha shiman tsirran nan yayi kyau yayi kore an zuba taki an nome ana nan ana nan sai a waye gari ya zama hashiman ya zama bushe shi ya bushe ya kekashe tadruhu riyah wanda iska tana daukar tana yawo da shi ko ina to wannan ita ce duniya Allah ta'ala ke cewa ku sani cewa ita wannan duniya la'ibun wala'u wargi ne da wasa kawai kamar wasan yara ne da kuma wasa na shagalta da zuciya wa zinatun da adu wa tafakkurun bainakum da alfahari wa junanku wa takasurun fil amwal da yawan tara dukiya wal auladi da yaya duk wannan ita ce abin da ya cikin gidan duniya Allah sai yake cewa kama sana ghaisin ajabal kuffar nabatu ita wannan duniya wani misali inji Allah kamar manomi ne ya ga hadiri ya haɗu kuma dama ana bukatan ruwa ruwa ya zo manoma suka yi farin ciki amfani ya yi kyau sun mai hiju amfanin ya ba da kyan sha'awa wajen kallo ya kai iya makura wajen a ganshi a ji daɗi kana ganinsa kana ganinsa iya kore fatarahu musfarran wani lokacin higa ya sa yalo kuma kwanansa ya fara karewa sun mai kuna hukma ba wata sai kuma ya zama ya bushe ma iska tana ta da shi wa fil akhirati azabun shadid a lahira Allah ya ce akwai azaba mai tsanani ga wanda suka bi duniya ba su bi Allah ba wa magfira kuma akwai gafara da jinkai minallahi wa ridwan da yardar Allah amma ga wanda suka kibin duniya suka bi Allah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur Allah ya ce ita wannan rayuwa ba kai wuce ta rudi ce rudi ne a wannan gidan duniya a duniya aqall min al-qalili wa ashiquha adallu min ad-dalil kamar da Imam Zarruji ya faɗa akwai Sahal bin Sa'ad Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce ta Zulhulaifa miƙatin mutanen Madina wanda za su miƙa ta shiga aikin haji sai ga wata akuya shamila birjiriya kafafuwanta ma sun kasa ɗaukanta ta kwanjame jinya ta kammata sai manzon Allah yake cewa sahabbansa wannan akuya ko tana da mutunci tana da kima a mai ita sai suke cewa ai ya rasulullah wannan akuya hatta mai ita ma yanzu baya son ta ya rabu da ita din da ba wani abin amfani a cikinta sai manzon Allah ya ce wallazi nafsi bi ina rantsuwa ga wanda rayuwa ta take gare shi la duniya ahwanu ala Allah duniya ta fi wulakantuwa abun Allah min hadhihi ala sahibiha akan wannan kwanjamammiyan akuya akan mai ita yadda mai ita ya tsane ta baya son ta domin ba wani maro a jikinta to haka nan Allah ta'ala baya son duniya ya yi watsi da ita har ma'aikin Allah ke ce ita duniyan nan da ta kai fuka-fikin sauro kima agun Allah to da ba kafirin da zai samu ruwa muku ruwa ɗaya shi a gidan duniya da dai Allah ya ɗauki duniya wani abu Allah bai ɗauki duniya wani abu ba akwai ubada bin sabir sahabi ne yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a zo da duniya ranar alkiyama a zo da ita a jawo ta a ce ke duniya Allah ne mata magana cewa ki tantance abin da aka yi danni a cikin ki duk abin da aka yi danni ki ware shi gefe sauran kuma da aka yi ba danni ba a jefa shi a wuta manzon Allah haka ya faɗa hadisin Ubada bin Samit Allah ta'ala ya kare da shi Muhammad bin Munkadir yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisin iya cikin nan littafin Imam Nawawi yace ad-dunya mul'una ita wannan duniyar da kuke ganin ta ake ta rigima a kanta wa'ansu suke gaba ba sa magana wa'ansu suke cin haram kiri-kiri gaba da gaba wani ya kashe kai akan duniya wani ya yi zina wani ya yi tsafi wani ya yi shirka duk akan ta dai wannan duniyar wani iya ji iya gani ya ci riba bayan ƙur'ani ya haramta wani ya yanki jikin mamaci domin duniya wani ya yi algus ya haɗa mai kyau da mara kyau ya siyar wani ya yi zalunci da babakiyar a dukiyar al'umma duka dai da abin da na faɗa da wanda ba wannan ba kowa zai iya hararowa wanda duniya take sa mutane suke yi to ku tsaya ku ji matsayin duniyar abun Allah mahalicin mu manzon Allah yake ce ita wannan duniya da kuke gani ake ta rigima kotuna sun cika da rigima zaurukan malamai sun cika da neman sulhu duk kuma akan duniya ne in ka ɗauko kisa kisan mu kashi 90 cikin 100 wallahi duk akan duniya ne kitsin duk bai shafi lahira ba akan duniya ake ta wannan musiba sai manzon Allah ce mal'unatun Allah tun ya tsine mata albarka wannan shine karshen abin da manzon Allah faɗa a duniya mal'una Allah ya la'ance ta wa mal'unun ma fiha duk abin da ke cikin duniyar ma Allah ya la'ance shi sai manzon Allah ka harful istisna sai ce illa ma kana lillahi fiha sai abin da aka yi dan Allah a cikin ta kawai duk abin da aka yi dan Allah a cikin ta to ya tsira ya sha abin da aka yi ba dan Allah ba ya shiga cikin tsinuwa da halaka abi umamatul bahili Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace lokacin da Allah ya aiko manzon Allah lamma buisa muhammadan sallallahu alaihi wa sallam da Allah ya aiko da manzon Allah sallallahu alaihi shekara 670 da wani abu a miladiya yazo sai iblis yaransa suka dawo zuwa ga shugaban suka same shi a zaune suke cewa da shi an aiko wani annabi zuwansa ya ceci mutane da yawa wanda da akwai halaka a kansu ya ceto su daga halaka zuwa ga ni'imar Allah da rahama wannan shine aikin da wannan mazan yake yaran iblis suka kawo mai report iya zaune sai iblis ya bude baki ya faɗa wa yaran shi ihibbuna duniya mutanen da manzon Allah ya same su a matsayinsa na manzon suna son duniya kuwa ku je ku gwada su suna son duniya qalu na'am suka ce suna son duniya sai iblis ya ce la in kanu yuhibbuna in dai suna son duniya ma ubali Allah ya budul hausa a ce ma ba sa bauta goma gani bai dame ni ba a wannan duniya zan halakar da su gaba daya kar ma su bauta goma kan su je in dai suna son duniya magana ta kare shaidan ya ce wa ana abdu alaihim wa arwaha bi thalas zan yi jijjifi na asuba zan yi jijjifi na marece a gunsu da abubuwa guda uku aka zulma min gairi haqqi sai na cusa musu san tara dukiya ba da haƙi ba ku duba irin rayuwar da ake yanzu kowa bukata yake tara bayan shi banki a ciki kadarori ko ina ko abin da ke bukata kenan ta ina suka zo baka sani ba menene kalubalen da ke kansu baka da ilimin wannan ko baka koran ka sani kowa dai fatan sai tara da ma ma'aikin Allah yake ce a zamani zai zo ga wannan al'ummar su kawai burin su su ga biya zo gurin su amin haramin an halalin ba su damu ba ba ruwan su kuma wannan abin ku duba yanzu halin da ake ciki jama'a kowa zai iya ba da labarin abin da ya sani game da yadda mutane idan su ya rufe game da kuɗi babu abin da ɗan adam ɗin yau za a ce zai yi akan kuɗi kai mamaki wala babu shi akan kuɗi fa boka ya taɓa bawa wani doka ya je zai da mahaifiyarsa kuma ya je ya ba ta kayan maye a abin sha ta sha ta yi dogon bacci ya je abin da zai da ita akan an bashi cewa yayi wani zai kuɗi a duniyan nan a wannan yankin a ƙasar musulmai yake irin wannan ko mutum a ce je zai da mahaukaciya a bola ko a jeji ko ya yi luwaɗi da ƙananan yara duka wannan wallahi su matallahi don duniya yake yi ba wata sha'awa ba ce ai Allah ne halicci sha'awar kuma yace ga inda za a biya ta duk wanda yake biyan sha'awar sai rufe ido ta irin wannan hanyar wallahi casa'in cikin ɗari boka ne suka sa su an ɗora su a wani layi ne wanda ake ganin duniyar za ta zo ta kowane hali kawai to ku duba yadda kuma ake rufe ido wajen cire ba ake rufe ido wajen karɓar rashawa da hanci manzon Allah ya ce duk ne karɓar rashawa da hanci Allah ya tsine mai albarka la'anallahu rashi wal murtashi bil hukum haka masan Allah ya faɗa hadisi mai inganci to yanzu fa cin hanci ba inda bai shiga ba asibiti wani lokaci sai an hada da kuɗi za a sa a fayil a miƙa harka duk wani kati wani katin zaɓe ne katin ɗan ƙasa ne wane ne wane ne duk agane biya cin hanci da rashin shiga wannan go dole sai ka ɗanyi wani hannu ƙasa sannan za a biya maka buƙatar ka bana tana promotion da ma'aikata duk abin ya jagule saboda ka in muka ga duniyar nan ta rikice mana wallahi tallahi daga mu ne inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim rayuwar mu ce ta canja sai Allah ya canja duniya kawai sahaba ya kaska rayu sun rayu cikin talauci amma ba su rufe idan su cin haram ba sun rayu cikin mutunci sun koma ga Allah cikin alkhairi amma mu din mun canja daga tsarin su shedan yake cewa bayan na kawata musu karbar dukiya ba da haƙi ba wa infaqi fi ghairi haqqi sai na sanya musu kashe dukiyar ba ta hanya mai kyau ba ka tara dukiyar sai kuma Allah ya sai kuma ce dan ya raya ma ka kashe ta ba da hanyar da dace ba harkar biki ne harkar yayi ne harkar wani kaza ne harkar riya ne duk anan duke take tafiya amma inda ya cancanta a yi lutin din dukiyar ba a yi masallatan mu abin tausayi ga suna ka je ƙauyuka ka yi kallo wani masallacin ko koma ba mu da shi amma wani a biki sai ya kashe miliyan biyu ana liki kuna ganin yadda ake yi da dala ake liki wa mawaki a bikin 'ya'yan musulmai yake a wannan kasar ana musu kyautar motoci gidaje mawaƙi fa amma ga marayu na suna ta yawo a gari ba su da inda za su kwana ba su da karatu ba su da magani a 'ya'yanmu wanda aka kashe 'yan uwanmu nasu an kashe su 'ya'yan suna ta yawo a bayan kasa ga suna kuma mu a bikinmu sai ga tamkar bikin yahudawa ba bambanci riga riga da amarya za ta sa wata riga sai an je dubai za su yi ko musulmi ne iya sallah iya azumi amma makotansa akwai marayu suna nan ba sa karatu ba su da abinci wannan duk rayuwar da muke ciki akwai kenan a cusa ma kashe kuɗin fi zai haƙe ba ta haƙƙinsa ba ba ta hanyar da Allah yake so ba wa imsaki an haƙi shedan yace sai na cusa musu kuma su riƙe kuɗin gunda zai amfani ga islamiyyun mu na wa asu islamiyyun qur'anan karanta ma suke bukata a rasa saya karatu ake so a yi ba littafin da za a yi karatu ga ɗalibai suna son su yi karatu babu dama ba halin tafiya makaranta an rike abun inda ya cancanta a kashe ba a yi inda kuma bai cancanta a kashe ba na zuwa na kashewa shi shi ɗake cewa sharu kullu ha kullu huli ha baka tabiya dukkan wani shari wannan abun yake a ƙawata muku cin dukiyar junan ku ba da haƙƙi ba a ƙawata muku kashe dukiya ba da haƙƙi ba a ƙawata muku rike dukiya inda ya kamata a kashe to dukkan shari bayan wannan yake biyowa Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa zai dubi na arkan yake cewa mun kasance da sai na abubakar radiyallahu anhu sai ce a kama ruwa zai sha ko wani abin sha ne zai yake cewa sai a kawo sai na abubakar ruwa da zuma a yan koko haka a kawo masa lokacin da ya kai dab da bakinsa zai sha sai kama kuka sai na abubakar yake ta kuka su ma wanda suke gewaye da shi sun ga iya kuka kowa ya kama kuka ba wanda ya shiru can wanda suke tada suka yi shiru amma sai na bakar bai shiru ba har ma suka ce mun gagara mu shawo kansa ya shiru domin mu samu damar tambayarsa can ya nisa ya shiru ya share hawa da ke cikin fiskarsa suka ce ya kalifata rasulullah ma abaka ya kalifar manzon Allah me yasa ka kuka sai ya ce kuntu ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dafa an nafsihi shay'an wa lam ara ma'ahu ahad sai mu ga manzon Allah ya sa hannunsa iya dafewa kamar iya dafi abu amma ba abin da mu gani a gaba da shi kamar haka yake dafi abu mai kama da iska muka ce da muka ga wannan mu ma sai muka tambayi manzon Allah muka ce ya rasulullah me kike karewa kanka sai yake cewa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa muslalli ad-dunya ad-dunya muslalli duniya ce ta zo ta kawo mun hari ta ce gani duk abin da kake bukata zan yi ka neme ni sai ki ce ilaiki anni ba ni baki tafi ba ni baki tafi ba ni baki sun maraja'at sai duniya ta juya faqalat tana juya sai take faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai in ka kubuta daga ni to waɗanda za su zo bayan ka ba lalle bane su kubuta daga ni sai na abakar ya tuna wannan maganar da manzon Allah ya faɗa masa yake kuka zuma a kawo masa fa da ruwa zai sha ya fashe da kuka ya kasa ya iya tuna cewa kada shi ma iya cikin mutanen da duniya za ta iya tafiya da su iya cikin ashiratul mubashirun bil janna wanda iya cikin goma da aka mutu a bil aljanna amma su ma da ruwa ya kasa sha domin ya tuna abin da manzon Allah ce game da duniya yanzu ka sa abinci ka ci a gaban ka ka sa nama ka ci ka ture ka sa lemu he ka ture iri iri kala kala ka taba nutsuwa ka tuna irin wannan Anas Abdurrahman bin Auf iya cikin mawadata cikin sahabbai ƙarshen rayuwarsa wata rana ya je gida ummul mu'min na Aisha Allah ta'ala ya kare dare ta take cewa ya Abdurrahman zan ma wata wasiya da manzon Allah ya fara yake cewa manzon Allah ya ce ku mawadata cikin sahabbai ba za su ku yi ga aljanna ba sai da yamma sai da marici talakawa kuma su ne za su yi ga aljanna da safe Abdurrahman jin wasiyar na na Aisha ya kama kuka yake cewa ya Aisha ga dabbobi na suna shigowa garin Madina dukkan su ki zama shaida na ba da su a yau addinin Allah aiki shi ma fa iya cikin goma da aka musu albir da aljanna fa abdurrahman da fa iya ciki amma na na aisha ta mai wasiya game da abin da ta ji manzon Allah ya faɗa amma abun ya kama kuka bai tashi ba sai da ya jefa wa kansa wani asusu a cikin asusunsa saboda daga ƙarshe ina kira ga yan uwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa idza mata bin adam idan dan adam ya faɗi ya mutu in qata amalahu illa min salas duk aikin ka ya yanke sai kwaye uwa gawai manzon Allah da gaske faɗi wannan magana ba wasa yake yi ba duk yanda kake duk abin da ka tara ka aji kai ne wani title kaza kai ne wa certificate kaza kai ne mai waye kaza to manzon Allah ya ce abu uku ne kadai za su bi bayan ka bayan ka mutu na farko ci sadakatun jariya ka yi wa kanka da kanka tanaji wata sadaka mai gudana kafin ka mutu gina bohol al'umma suna amfana gina hanya yi makaranta ta addini al'umma suna amfana da ita to wannan ko ka mutu ladan ba zai yanke ba zai ke samun kaga ba abu na biyu ce a ilimin yun tafa bihi ilimin da zaka bari bayan ka suna amfanuwa da shi rubuta littafi ya littattafan da muke karantawa wallahi masu su suna samun lada gun Allah shekul islam ibn taymiya almajirinsa a imamu zahabi yake cewa ni da hannun na kirga littafinsa guda dubu amma ban je karshe ba littafi dubu na ibnu taymiya almadina zai ce wallahi ya kirga su amma bai kare su ba to kowane littafi aka ce bismillahir rahmanir rahim to sai an kai wa shekul islam lada ga irin su imam nawawi wanda duka duka shekarun su 40 da wani abu an haife shekara 161 ya rasu 176 amma littafin da ya rubuta ya fi guda 100 akwai riyadu salihin akwai sharh muslim duk wani babi da ke cikin muslim imam nawawi ne shi shi muslim hadisan ya tara a littafi amma imamun nawawi duk babi mai sunan babi a cikin littafin muslim imamun nawawi ne shi sun ba da rayuwarsu ga addini suna son su samu lada a gaban Allah gobe kiyama shi wannan imamun nawayi din akwai lokacin da aka shi karatu kufa ta iraq a yanzu da ya je iya dan bibiyar tarihi sai ya ji an ce ai mahukuntan kasar sun taba kwace wa talakawa na gonakinsu shekaru aru aru da suka wuce ya karanta wani a tarihi ya tabbatar haka ne imamun nawawi sai dai shekara takwas ‘ya'yan bishiya lemo ayaba waye waye da kaurace masa shekara takwas yi bai dan bishiya a garin kuba ba domin iya tsoro kada ya ci wannan iya cikin gonar da aka yi wa talaka kwaci Allah mai tambaya gobe alkiyama to amma yanzu me muke ci wani ma sai ce a bashi haram din zai ci a wannan zamanin haka ya faɗa wani fa haram ne fa ku bani zan ci domin innal insana la zalumun jahula la zaluman jahula dan adam ya jahilci Allah kuma dan adam ne yawan zalunci ne saboda ka yi kiyaye wannan duniyar jarrabawa ce a cikinta da ƙarshe manzon Allah yake cewa mawdu sauda ahlil janna in ma da gun ajiye bulala a gidan aljanna ma'ajiyar bulala dan aljanna afdalu min ad-dunya wa ma fiha yafi duniya da abin da ke cikinta Ibrahim bin Uyayna ɗaya daga cikin magabata yake cewa kila li ba'dil hukama an tambayi ɗaya daga cikin masu hikima aka ce ashbah bin ad-dunya kaɗan ɗan mana labarin duniya mana ya take ba mu ɗan ta'arifin ta mu gane sai ce ita duniya a halamun na'i ita duniya da yadda ka san mafarki mai bacci aka ta in dai mafarkin ka zai baka gaske to duniya ma gaske ce haka ɗaya daga cikin magabatan suka faɗa wani zai yi mafarki ya zama gwamna ya zama sarki ya zama mai kuɗi ya yi waye in ka tayi daga bacci abin gaske ne ba gaske ba ne wani zai mafarki kura ta biyo shi ya faɗa wata mota ta bige shi amma ba gaske ba ne to haka in dai wannan ba gaske ba ne duniya ma ba gaske ba ce Allah ta'ala ya taimake mu ya mana albarka ya ba mu ikon cin jaraba dai mana a wannan gida na duniya Allah yanda ka kawo mu a wannan tsari na bin sunan Allah ka bar mu a wannan layi Allah ka samu mutu da imani mu tashi da imani a karkashin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karshe muna karshen damuna ta wannan shekara farkon ta tsakiyar ta yanzu mun zo karshe to mun zo wani taki wanda iya da jarabawa a cikin sa gaskiya duk inda kake jin labarin damuna tana da kyau to amma yanzu akwai barazana ta karancin ruwan sama a wasu gurabe in kuma ruwan ya tsaya a yanzu ba fata miki ba to dukkan tunaninmu da zata ya riga ya rushe damunar ba za ta kai da ake bukata ba saboda ka mu dage da roƙon Allah Allah ya isar mana da damanar na gaci lafiya Allah iya canja kaddara su dalilin addu'a duk abin da Allah ya yanke masa lokaci addu'a tana sa Allah ya canja domin yamhullahu ma sha'u yusbit Allah iya tabbatar da abin da ya so kuma iya goge abin da ya so wa'inda ummul kitab mu dage da addu'a magabata suna cewa ni'imar Allah tana karanci gunda ake saban Allah a gaskiyar magana saban Allah al'umma yayi yawa kuma ni'imar Allah da saban Allah ba su haduwa mu dage da addu'a amma mu da muka yadda za mu ji wa'azi za mu zo masallaci mu din mu din mu fara rage aikin da muke na zunubi dalilin mutum ɗaya sai Allah ya wa duniya rahama gaba ɗayanta saboda ka mu tuba duk abin da muka san bashi da kyau mu daina mu fuskanci Allah da rayuwarmu sannan mu ci gaba da addu'a Allah ya kai mana damunan nan ga ci lafiya Allah ka shayar da mu ruwa mai albarka Allah duk inda ake bukatar ruwan sama Allah ka shayar da su da mu da dukkan garuruwan da suke da bukata irin wannan Allah kada ka jarrabe mu wajen ɗauke ruwan sama a yanzu ya Allah Allah ka taimake mu ka shayar da mu ka kai damunan mu ga ci lafiya ya Allah muna addu'a ga marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya wanda ya asasa wannan foundation wanda wannan masallaci da makarantu suke karkashin ta muna adon Allah ya kara masa lafiya jinyar da yake Allah ta'ala ya saka fara ci da shi da dukkan majinyatan musulmi a gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mahaifan mu Allah ka ji kansu Allah ta'ala ka gafarta musu ka sanya rayuwar mu ta amfane su a duniya da lahira muna addu'a wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu zaman lafiya dukkan fitintinu da ake jin labarin su Allah ta'ala ya kwantar mana da su Allah ya mana zabi daga gare shi ya Allah Allah ka mana zabi daga gare ka ya Allah Allah ba mu da dabara ba mu da ƙarfi mun miƙa al'amarinmu zuwa gare ka ya Allah ka mana zaɓin da ya dace da addininmu da rayuwarmu ya Allah muna roƙonka ka tarbiyyantar da mu da zuriyarmu ka tarbiyyantar da mu hanya madaidaiciya Allah muna roƙonka ka haɗa kama kan alkitabu wa sunna Allah muna roƙonka dukkan masu nema a gunka Allah ka hore musu ka sanya albarka cikin abin da ake nema ake samu ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم عجزنا يا رب العالمين اللهم عجزنا يا رب العالمين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا رب العالمين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وكبأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما عملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ya'izukum la'allakum tadhakkarun umu ila salatikum yarhamuni wa rahmukumur rahman